بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافر الله دي أشرين دا تقوز قوة ذو الحجة shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallama wanda ya dace da lissafin watan 16 ga watan Yuli shekarar miladiya ta 2023 wannan shine darasi na 46 insha Allah cikin jerin darussa daga littafin Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadli walafar al-Imamu Abu Umar Yusuf ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Abdulbarri Namari Al-Qurtubi rahmatullahi alaihi. Ibn Abdulbarri ya rasu a shekara ta 400 ne da 63 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama. Muna amfani da nuska ta Abul Ashbal Az-Zuhairi wanda ya tace ta ya kiraye ta da suna Sahihu Jami'i Bayanil Ilmi wa Fadlihi. Allah ya saka musu alkhairi. Idan ba manta ba muna bibiyan wannan malami yayin da yake mana bayani akan a muhimmancin ya zama ɗalibi da malami da mai harkar ilimi yana da sana'a yana da hanyar neman abincinsa kai dogara da roƙo ko sadaka ko neman abin hannun mutane da kuma har ya kai ga jawabi akan muhimmancin arziki da muhimmancin wadata bayan da ya kawo hadisai da suke nuna wato neman gudu daga talauci da addu'o'in da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi na neman tsari daga talauci to daga nan kuma sai ya tsinkayi cewa wannan magana tana iya sanya mutum tunanin cewa arziki shi kadai ne falala talauci shi bala'i ne kawai to shine sai yake so ya daidaita equation din cewa kowanne a cikin su a ƙashin kansa ba a masa hukunci da talauci da wadata a zaman kansu ba a yi musu hukunci da falala ko jarabawa ya danganta ga yadda ka mu'amalance su ne arziki yadda ka mu'amalance shi zai hukunta shin a wurinka falala ce ko nikima ce hakanan talauci yadda ka mu'amalance shi zai hukunta cewa talaucin nan alheri ne ko sharri ne a wajenka ina fata mun gane wannan shine yake kawo mana hadisai da suke daidaita wannan equation za mu tashi daga lambar tarjama ta 910 inda ya ce wa kana min du'a'ihi sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-afiyata wal-ghina ya kasance daga cikin addu'o'in da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi yakan yi addu'a yana yawan fadin wannan addu'a kamar take cikin sahih muslim da sunan tirmidhi daga hadisin Abdullah dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi wa ta'adda ya ce Allahumma inni as'aluka al-huda ya Allah ina roƙonka ka bani shari'a wattuqa ka bani tsoronka ya Allah wal afiya a wata riwayan wal afafa wato ka bani lafiya ka kare ni wal ghina kuma Allah ka bani wadata wad dalilu ala anna at-taqallula min ad-dunya wal iktisara fiha war rida bil kafafi minha wal iktisara ala ma yakfi wa yughni anin nasi afdalu من الاستكثار منها والرغبة فيها أقرب إلى السلامة ما رواه yace daga cikin dalilai da cikin cewa karanta samun duniya karanta biyewa duniya da takaituwa akan abin da zai wadace ka da takaituwa akan abin da yake alkafaf wato daidai ruwa daidai kurji abin da iyakacin ka ne kawai wal iktisara alama yakfi da takaituwa akan abin da zai ishe ka wa yughni anin nasi da takaituwa akan abin da zai wadatar da kai daga roƙon mutane to wannan afdalu yafi maka alheri min al-istikthari minha fiye da kai ta tara duniya kai ta tara duniya fiye da bukatarka war raghbati fiha fiye da ka zama mai tsananin kwaɗayin neman duniya wa aqrabu ila salamati kuma dan abin hannunka nan kaɗan ya fi kusa da ka tsira fiye da idan abin hannunka yana da yawa to ina dalili game da wannan yace ma rawahu da gaskiya akwai hadisin da rawahu usama ibn zaid qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hadisin da ke cikin Bukhari da Muslim na Usama dan Zaid kamar yadda Abu Uthman an-Nahdi yake cewa Usama dan Zaid Allah ya kara masa dashi da mahaifinsa ya ga ya musu cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa qumtu ala babil jannati fa idha ammatu man dakhala al masaki wani hadisi dogo da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwanta ya mafarki ya tashi ba da labarin ababan da ya gani to daga sai yake cewa na tsaya a kofar gidan wuta a kofar gidan aljanna afwan na tsaya a bakin kofar aljanna an nuna mana ga mutane nan suna ta shiga yace fa idza ammatu man dakhala hal masakin yace sai naga mafi yawan waɗanda suka shiga aljanna din nan talakawa ne wa idza ashabul jiddi sai naga kuma ashabul jiddi sune waɗanda ake ganin su dakarai aljiddu anan wato masu kuɗi waɗanda suke da basira da ƙwazo da dabarun nema da jari mai ƙarfi wanda ake sara musu a nan duniya cewa ka ai wani ya iya neman kuɗi wani mutum ne mai ƙwazo wani ai kuɗin shi da ya tara har ana kiran shi yana bada labarin irin ƙoƙarin da ya samu kuɗi ya zama wato abin buga misali su ne ashabul jidd al-agniya ana ce musu ashabul jiddi wasu malamai suka masara suka ce su ne al-mutakabbiruna bil mali waɗanda suke ganin arzikin da suka samu dabarar su ce kuma ta sa suna girman kai wato yan jam'iyyar karuna ne su inna ma utitu ala ilmin indi dabarar su ne iyawar su ne sanin tattalin arziki da suka yi ne dabarun nema annabi ya ce mahabusuna su kuma sai naga an dakatar da su ba kai su wuta ba ba kai su aljanna ba me yasa aka dakatar da su saboda akwai haƙoƙin dukiya da Allah ya daura a cikin dukiyarsu wanda hisabin na da yawa haka ibn battal yake cewa liman ihim huquqallahi alwajibati jahal fuqara saboda sun ki bada haƙoƙin Allah da ke kansu ga talakawa zakka da sadaka da taimakon gajiyayyu da taimakon marayu da taimakon masallaci da taimakon dangi da ƴan uwa da ciyarwa da sauran basussuka na ƙananan attajirai da sauransu to za hisabin suna da yawa da ka talakawa za su wuce aljanna salin alinsu kuma ana ta musu lissafi shine yake cewa wa idza ashabul jiddi aljaddi mahbusuna illa ashaban nari faqad umira bihim ila nari sai yan wuta daga cikin masu kudin yan wuta cikin masu kudi su an riga an ce su wuce wuta kawai amma wannan da aka dakatar yan aljanna ne wa qumtu ala babin nari annabi ya ce na kuma tsaya a kofar gidan wuta fa idza ammatu man dakhala hannisa'u sai naga mafi yawan da suka shiga gidan wuta su kuma mata ne a cikin cikakken hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace saboda butulcin su ga abokan zaman su kamar da aka san hadisi malam yace wal jiddu wal jaddu amin indahum al gina fi hadha al mawdi ila yakhtalifuna fi agun malaman hadisi ma'anan al jaddu anan shine wadata babu sabani game da haka wa qad jaa fi hadha al hadith mansusan kai ya goma a wata riwaya karara cewa aljaddu din shine dai wato wadata a wata riwayar an Usama ibn Zaid kala kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama kumtu ala babil jannati fa idha ammatu man dakhala al masakin wa idha ashabul jaddi ya'ni al agniya mahbusuna kaga yazo da wannan tafsirin ma illa ashaban nari faqad umra bihim ila an-nar wa kumtu ala babin nari fa idha ammatu ahli man dakhala han nisau wannan shine daga cikin abin da ke nuna hadarin mutun yayi ta tara dukiya dukiya yayi ta tara ta wanda tafi karfin amfanin sa kuma ya biye masar rai wajen tara ta sannan kuma ya ki fitar da haƙoƙin da ke kansa game da ita saka ji Allah yayi zargi game da irin waɗannan da yake cewa wailul likulli humazatin lumaza Allah ne Allah yace allazi jama'a mala wa addada wanda ya tara dukiya wa addada kuma yana yana ci gaba da lissafinta yana ci gaba da yaukakata Allah yace yahsabu anna malahu akhlada yana ganin kamar ma saboda dukiyar nan shi ya fi ƙarfin ya mutu saboda ya riga ya shirya da wannan abin zargi ne haka Allah yake faɗa cikin Maryam afara'aital ladhi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada attala al ghaiba an ce mughira ne ko ko wani daga cikin mutanen Makka dake da wadata yana ganin saboda wadatarsa shi ya fi ƙarfin ma ya mutu babu wani mutuwa ko hisabi ko an mutu ma ya ce babu abin da za a iya a lahirar nan ita kan za wani abu ma yadda ya saba yi a duniyan nan yana da 'ya'ya yana da dukiya zai sa 'ya'yan shi su zo su tare mai faɗan da za a yi a lahira sannan kuma in ta kama zai biya kuɗi ya fanshi kanshi shi ne Allah yake cewa shin ya ji ya leƙa ya gaya aiki a lahira ne da zai ce wai 'ya'ya da dukiya za su kwace shi wannan tunanin da kuɗi ke sawa mutane cewa sun fi ƙarfin kowa sun fi ƙarfin komai ba wanda ya isa to shi ne ke ja su sakaci da doka Allah shi yake ja su zuwa ga su ta yin ganganci har su fada cikin wannan watan larura a tsare su a gaban lahira Allah ya tsare mu wa nabi hurairah ta kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin abu hurairah Allah ya kara masa yarda wanda shi kuma yana cikin sunan tirmidhi da da bagwi a cikin sharh sunna da imam muhammad ibn hanbal annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa laqaidi sauti ahadikum fil jannati khairun min ad-dunya wa ma fiha wurin da ɗayan ku zai aje bulalarsa a aljanna alkhairin da ke cikin wurin daidai iya wurin aje bulala to yafi duk duniyar nan da abin da ke cikin ta alkhairi kaga dai bulala ba ta da wani wuri na musamman da za a ce idan an zo yin design din gida ai wajen ajiye ta kawai wani za a samu kusa kai a rataya ta ko a aje a bayan gado ko bayan kyaure ko makamancin haka wani wuri ne wanda bai da wani muhimmanci amma to daidai wannan space din a lahira ya fi duk duniyan nan falala a wurin Allah warwina an abdurrahman ibn auf annahu lamma hadaratu wafatu baka buka'an shadidan faqila la yace kuma mun karanta labarin abdurrahman dan auf wanda lokacin da mutuwa ta zo masa yayi ta kuka yayi ta kuka mun ji cewa Abdurrahman dan Auf ya daga cikin sahabbai masu wadata faqila lahu sai aka ce masa ranka ya dade Allah shi gafarta malam ma yubkika ya aba Muhammad kukan me kake yi faqala kana Mus'ab ibn Umair khairan min yace Mus'ab dan Umair ya fi ni alkhairi Mus'ab wannan shahidi daga cikin shuhada'u na Uhud tuwfiya wa lam yatruk ma yukfanu fihi amma na tuna cewa ya mutu ne bai bar abin da za a yi mishi likafani ba walam tujad lahu illa burda kuma ba a samu komai ba sai wani bargo guda daya kana idza ghatta biha ra'sahu badat rijlahu in aka ja bargon aka rufe kai sai kafa ta fito kamar a ce bargo ne wanda ya maka kadan tsawon ka ya fi shi in ka ja ka rufe kai ka ji sanyi a kafa in ka rufe kafa ka ji kanka ya fito waje yace wa idza wuttiyat biha rijlahu bada ra'su idan aka rufa kan kuma sai kafa kuma sai kan ya fito wa baqitu ba'dahu hatta asabtu min ad-dunya yace ni kuma na wanzu a bayansa na ci gaba da rayuwa shi Mus'ab ya mutu tun shekara ta uku shi kuma wannan ya shekara ta uku bayan hijira lokacin da aka yakin Uhud shi kuma Abdurrahman dan Auf ya shekara 32 ne kaga ya rayu a bayan shekara 29 a zamanin halifatu Sayyidina Uthman radiyallahu anhu yace wa asabtu min ad-dunya na samu duniya wa asabat minni ita ma ta same ni ba za da zai ka samu duniya ba sai ita ma ta same ka sai ka bata lokaci sai kai canza wasu tunane tunananka da wasu ɗabi'unka sai kai compromise wasu standard ɗinka da sauransu sannan kai ma ka samu abin da ka sama yace wa ma ahsabuni illa sa uhbasu an ashabi yace wallahi ina jin tsoron za a tsare ni mutane na sahabbai za su wuce aljanna ne a tsare ni bima fataha Allahu alayya min dalika sakamakon wannan budin arziki da Allah ya muni waja'ala yabki hatta fadat nafsu haka ya ci gaba da kuka har ran shi ya fita wa faraka dunya rahmatullahi alayhi ya rabu da duniya Allah ubangiji ya gafarta masa wa an usama ibn zaid an ibn abi labiba Muhammad dan Abdurrahman kenan an Sa'adin kala Sa'ad dan Abi Waqqas yace kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yace khairur rizqi ma yakfi mafi alkhairin arziki shine abinda zai wadace ka wa afdalur rizqil khafi mafi zikir mafi falalar zikiri kuma shine wanda aka yi shi a boye wannan isnadi yana da rauni amma hadisin yana da shawahid kamar yadda yake cikin wasu littafai asali waki'u ya shi a cikin az-zuhd da ibnu abi shayba a cikin musannaf da Imam Ahmad ibn Hanbal a cikin musnadinsa da cikin kitabuz zuhud dinsa akwai shawahidu na hadisin waɗanda za su sa ya zama ma'anar shi karbabbiya ce insha Allah wa an abi hurairah ta qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan riwaya kuma take cikin sahih muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a yana cewa Allahumma ij'al rizqa ali Muhammadin qautan ya Allah ka sanya arzikin mutanen gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama qautan alqaut shine wato abinda za a ci asha abinda kamar da bawo yake cewa ka fi karfin bukatarka Allah ka sa na fi karfin bukatata ba wai na tara dukiya wadda take ba a san yadda za a yi da ita ba alqaut kamar da muka ambata malamai suna cewa ma yasuddur ramak abinda zai toshe maka yunwar cikinka eh abinda zai toshe maka yunwar cikinka shine shine alqaut wa ibn umar qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan riwaya ita kuma al-imamu ibn majah ya rawaito ta da ibn mubarak a cikin kitabu zuhud da ibn abi shayba shi ma sarwaito ta cewa abdullahi da umar yana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala ubashirukum ya ma'asharal fuqara ya ku masu talauci ya ku matalauta bana muku albishir ba inna fuqara almu'minina yadkhuluna aljannata qabla aghniyaihim bi nisfi yawmin 500 am yace lalle talakawa cikin yan aljanna mutumin da ya rayu a duniya ya aikin alkhairin da Allah ya mushi gamdakatar din da ya tsira za shi aljanna wannan zai shiga aljanna a masu kuɗi sai sun jira tsawon rabin wuni irin na lahira kamar tsawon shekara ɗari biyar na duniya to mu ji fa talaka wanda ya aikin zuwa aljanna saboda yana daga cikin abin da ya kamata talakawa su gane shi ne su tsaya su ba Allah in ba ka ba kana talaka baka ba Allah ba sai ka yi biyu babu inda ke shi ma mai kuɗin in bai ba Allah ba shi ma biyu babu ne domin wannan daɗi na duniya manta shi ake kamar da hadisi ya nuna da haka talaka ya yi ƙoƙari ya ba Allah kada talauci ya hana ka bin Allah ya kamata talaucin ya baka dama ne ka yi ƙwazo cewa bari ka nemi falala Allah in baka samu a nan ba to kana da garantin samu a can in ka ba Allah ka yi tauhidi ka yi imani ka yi aiki nagari sai Allah ya gafata maka zunubanka ya maka falalar da zai shigar da kai cikin rahamarsa to wannan shine mafita ga talaka sai ya samu wannan falala amma talaka ya ƙi bin Allah shi ma yana ta iya shegin da sauran mutane suke yana ta sharholiya yana ta biye ma son zuciya yana ta biye ma abin nan yana ta kai karan ubangijinsa gun bayi to wannan talakan yana cikin matsala shi ba Allah ka tsare wa na bi hurairah ta kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai na bi hurairah Allah ya kara masa yadda yake cewa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar da al-imamu at-tirmidhi ruwaito da nasa'i a cikin al-kubra da isnadi tabbatacce cewa النبي صلى الله عليه وسلم يلا تشوا يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم 500 عام ما لن يتف هذه الآثار ولن حديثية يؤيد بعضها بعضا ساشن سنا قارا مساشن سكرفي game da mene fi fadlil qana'ati war rida bil kafaf suna nuna mana falalar al qana'a wato wadatuwar zuci war rida bil kafaf da yadda da abin da Allah ya baka ɗan kaɗan ɗin nan wanda kake ci ka sha kai sutura asirinka a rufe wannan ka yadda da wannan to alheri falala ce karka ce za ka jingina komai ka shiga irin mummunar hanyar da mutane suke bi na neman kuɗi ko ka daina duk wata harka in ban da neman kuɗi da nufin kai ma sai ka tara da yawa ko kuma ya zama a zuciyarka akwai rauni na kwaɗayi da son zuciya da neman ainihin tara dukiya ba ta hanyar halas ba wa an khawla binti hakimin an annabi sallallahu alaihi wasallam kala nabi yace inna dunya khadratun hulwa cikin wannan hadisi wanda yake hadisi ne tabbatacce yana cikin bukhari ma wani sashe na shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna dunya khadratun hulwa wannan duniya khadratun koriya ce yabanyar ta mai ban sha'awa ce hulwatun kuma mai daɗi ce a baka in ka ga abin kyalkyali na duniya ababen da ɗan adam ke so ya samu mata'ul hayatun duniya daga gare su dangin wato sutura da dukiya da ababen hawa da kyawawan makwantai da mata masu kyau waɗanda Allah ya lissafa su inna mal hayatun duniya lahawun wa la'abun wa zinatun da sauransu waɗanda ake ganinsu ake sha'awa to za ka ga suna ba da sha'awa ido shi ne ma'anan khadira sannan hulwatun kuma suna da daɗi in ka ɗanɗana idan na ɗanɗana ne in na shiga ne in na mu'amala ne in kai za ka ji daɗin faman akhadhaha bihaqqiha burika lahu fiha wanda ya sama da ya rike ta da haƙƙinta wato ya samu ta hanyar halas sannan kuma yayi aikin da ya kamata na babu girman kai babu dagawa sannan yana sadaka yana kyauta yana kokarin fitar da haƙoƙin da suke kai annabi ya ce burika lahu fiha to sai Allah ya sanya mishi albarka a ciki to albarka kuma ba ta nufin wai dukiyar ta yi wani yawa na musamman yawa ba shine ma'aunin albarka ba abin da ke da albarka shine ka samu abin da ya kamata a ciki na lada na addu'an bayin Allah na kyakkyawan zatansu kuma gane shine albarka ya zama kana kana da dukiya kuma hankalinka kwance kana da nutsuwa kana jin daɗin rayuwarka baka shiga cikin kunci ko damuwa ko wata fitina ba sannan kuma mutane suke kewaye da kai suna samun haƙƙin su dake ciki kuma suna alasan barka suna yabawa mala'iku ma suna nan suna ta lissafin ladadakin da kake samu kuma ko bayan shuɗewarka wannan dukiya za ta wanzan maka da ambato na gari to shine albarka na fata muna ganewa albaraka ba wai tai yawa kawai ba sai annabi ya ce wa rubba mutakhawwidin fi malillahi wa rasulihi lahu fin nari yawma yalqaw lahu naru yawma yalqaw annabi ya ce zaka iya samun mutumin da yake yana ta fagamniya yana ta ninkaya mutakhawwidin fi malillahi wa rasulihi lahu lahu naru yawma yalqaw mutumin da yake ta bugamniya a cikin dukiyar Allah dukiyar da Allah madaukakin sarki ya bashi dukiyar Allah ce dama dukiyar da Allah ya bashi yana ta kai kawo a cikin ta ranar alkiyama bayi da komai sai wuta yawmay yalqaw inda zai gamu da Allah fala hawla wala quwwata illa billah wa an shaqiqin qala dakhala muawiyatu ala khalihi abi hashim ibnu utbata ya'udu wata rana muawiya dan abu sufyan radiyallahu anhu ya shiga gun wani kanin mahaifiyarsa mai suna Abu Hashim ibn Utba radiyallahu anhu sahabi ne shi ma daga cikin at-tulaqa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaje zai gaishe sai na mawaye zai gaishe shi bai da lafiya fa baka sai wannan dattijo ya kama kuka fa qala lahu Muawiya ma yubkika ya khal yace kawu me yake sa ka kuka a waja'un tajiduhu am hirsun ala dunya tsabar zafin ciwo ne ko kwadayin duniya ne kana tsoron ka mutune qala kullun la yace duka biyun ba su suke damuna ba ba zafin ciwo ko kwadayin duniya bane walakin annabi sallallahu alaihi wasallam ahida ilaina faqala yace ina tuna irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mana wasiya ne yana cewa ya aba hashim innaka la'allaka tudrikuka amwala annabi ya ce mini kai abu hashim ina tsammanin fa zaka rayu dukiya ta zo ta riske ka wa inna ma yakfika min almali khadimun wa markabun fi sabilillah abinda zai ishe ka na dukiya ka sani shine ka samu bawa da zai dinga maka hidima ka samu kuma abin hawa wanda zaka hau ka je jihadi wannan ya ishe ka da abin da ya wuce haka to kar ka sake ka tara shi sai ce wa arani qad jama'atu amma kuma ka ga yadda abu ya faru da ni ban tsaya iya nan ba na tara dukiya fiye da abin da annabi ya ce shine bukatata shine abin nake jin tsoro na ki bin wasiyar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mu wa an buraydat al-aslami an annabi sallallahu alaihi wasallam qala yakfi ahadukum min ad-dunya khadimun wa markab yace abin da yashi dayan ku a duniya shine wato abin hawa da kuma mai masa hidima wannan duka hadisi ne tabbatattu suna cikin tafan sunna kamar sunan muslim imam Ahmad ibn Hanbal da kuma musnad ibn Abi Shayba da makamantansu a wata riwayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ne khadimun wa manzilun abinda zai ishe ka a duniya shine mai hidima da kuma gida mazauni wa an abi wa an sayyid ibn musayyib an an ibn mas'ud wa sa'ad ibn malik ada an ibn mas'ud wa sa'ad ibn malik ada salmana wata rana abdullahi dan mas'ud da sa'ad dan malik Allah ya kara musu da gaba ɗayan su sun je gaida salmanul farisi ba shi da lafiya fa baka sai yana ta kuka faqala lah sai suka ce mishi mayu bukika kukan me kake kala ahadun ahidahu ilaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lam lam yahfazhu minna ahad yace ina tuna wani alƙawari ne da annabi sallallahu alaihi wasallama ya dauka muka dauka akan duniyan nan wata shawara wata tankiya wani umarni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bamu ya ce ban ga wani ɗaya a cikinmu da ya kiyaye wannan alkawarin qala nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ce da mu liyakum balaga ahadikum min ad-dunya kazadir rakib a hirdinku wadatar da ɗayan ku zai rike a hannunsa katta wuce abinda mahayi ke bukata na guzuri ya zama abinda ke hannunka na kuɗi abinda ke hannunka na arziki kar ya wuce iya abinda matafiyi zai bukata na kuɗin abincinsa da kuɗin inda zai sauka in ya je wurin kwanciya da abin da zai dawo da shi wurin iyalansa duk matafi iya lissafin shi abin da ya dawo da shi gida cito kar ka sake ka tara duniya fiye da abin da zai za ka bukata kamar inda kai matafi ne ya ce tuna ga kuma kowa ya wuce haka ana ta tara shi shine hankali na yake tashi wannan fa sahabbai kenan jama'a Isa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta cewa ina tsoratan muku arziki na fi tsoratan muku arziki fiye da talauci ce sau ina tsoron a baku duniya ku fara gogoriyo a kanta kamar yadda wanda suka gabace ku suka gogoriyo a kanta ce daga nan sai ta halakar da ku ta halakar da su fatanafasuha kama tanafasuha fatahaliku kama halaku kullu haka da yake cewa mal faqru akhsha alaikum bana jiya muku tsoron talauci haka yake ta musu wannan ishara wa qala abu umar akhadahu abu al-attahiya fa ahsana fi qawli ibnu abdur yake cewa abu al-attahiya mawaqin nan ya ɗauki wannan hadisin ya murza shi ya mai da shi waƙa da yake cewa idan kunta bid dunya basiran fa inna ma balaguka minha mithlu zadil musafir shin in dai ka kasance mai basira mai sanin ciwon kansa ne a cikin wannan al'amari na duniya to ka sani cewa fa inna ma balaguka minha abinda zai ishe ka game da ita mithlu zadil musafir ya zama kamar watan a guzurin matafi wa qala abu hatim abu hatimin shi kuma yake cewa إذا كان لا يغنيك ما يكفي يكفيك فليس في الدنيا شيء يغنيك in dai ya zama abin da zai ishe ka bai wadatar ka kana da abin da ya ishe ka amma kuma zuciyarka ta ki wadata to ce to a duniyar nan babu abin da zai ishe ka kaga wannan ya kama da theory in economics da suke cewa bukatun mutane dama a a endless daman su haka suke a cikin a cikin economy na jari hujja cewa dan adam bukatar shi is endless to wannan suna kallon tsabar ɗabi'ar dan adam ne wanda bai dauki haske daga hasken annabta ba wa ahsanu wa ahsana abul atahiya aidan fi qawlihi akhadahu ha ila abul atahiya ya sake daukan wannan magana ta abu hatim sai yake cewa idza kana la yugni kama yakfika fa kullu ma fi dunya la yugnika idan ya zama abin da zai wadace ka yaƙi isanka to a cikin duniyan nan babu abin da zai ishe ka waqala ya sake cewa hasbuka mimma tabtaghihi alqauta ma akthara alqauta liman yamut yace ya ishe ka abin da zaka nema ya zama kana neman abin da zaka tsai daga dan bayan ka ne abincin da zaka cika rayu kai da iyalinka yace to ko wannan din ma yana da yawa ga wanda ya dade a rayuwa ma akthara alqauta liman yamut wani irin yawan abinci ne ma mutum zai ci kafin ya mutu ai shi din ma yana da yawa abin da zaka nema wa an ibrahim ibn sa'ad ibn ibrahim akwai wannan wani malami ne cikin jikokin abdurrahman dan auf shine ibrahim ibn sa'ad ibn ibrahim ibn abdurrahman ibn auf babban malami ne cikin mutanen madina wanda ya zauna kasar bagadaza yana da hadisi a cikin kutubu sita gaba daya shine yake riwaya an abihi an jaddihi kala yace utiya abdurrahman ibn aufin kakan shi na can sama kenan an zo mashi da abinci bi ta'amin shine abincin shi na bude bakin nan na kissa shi shararriya faqala sai ce kutila mus'ab ibn umair wa kana khairan min wato yana tana mus'ab tun ma kafin ya bi wancan rashin lafiyar da muka ji na mutuwarsa yace an kashe mus'ab dan umair ya fi na alkhairi falam yujad lahu illa burdatun yukaffanu fiha ba a samu komai ba sai wani bargo da aka rufe shi da shi wa qutila hamzatu aw rajulun akhar shi ko kuma hamza aka kashe shi ma an kashe shi ko kuma ya ambaci wani mutum daban qala ibrahimu ana ashukku ina shakkan wa ya fada hamza ko wani wa kana khairan minni shi ma yafi ni alkhairi falam yujad lahu illa burratan yukaffanu fiha ma azunnuna illa qad ujlatna tayyibatuna fiha fid dunya yace wallahi ni ina jin tsoron kai ya zama wannan jin daɗin da muke yi musu abdurrahman ɗan auf mun samu arziki mun samu wadata mun samu jari mai ƙarfi mun zama manyan attajirai ya ce wallahi ina jin tsoron kar ya zama cewa an gabatar mana da alherin lahira ne a duniya domin yadda kowa ya zo madina bai da komai haka shi ma ya zo kamar da almajirai suke zuwa gari ba su da komai daga baya kaga sun nan masu wadata to haka ya zo madina yanzu ya yi arziki mun ji gado ma na matan shi ba ɗan ƙanƙani ba ne shi ne ke cewa ina jin tsoron kai ya zama an gaggauto mana da alherin lahira ne a nan duniya sun maja'ala ya buki ce ta kuka fa'in zanna zanun malam ibn abdullahi ke cewa idan wani mai zato ya yi zaton annalistik tsara minar duniya laisa bihi ba a su tara duniya ba matsala ba ne au galaba alaihin jahalu ko kuma mutum ya zama jahilci ya galabaice shi fa zanna anna zalika afdalu min talabil kafafi minha yi tunanin ma a'a tara duniya ya fi neman gwargwado alheri game da ita wa shubbiha alaihi bi qaulillahi ta'ala ya samu shubha game da fadin Allah da Allah yake lissafin falalar da yawa Annabi sallallahu alaihi wasallama daga cike yake cewa a cikin suratul duha da Allah ya ce wajadaka ba'ilan fa agna wajadaka a'ilan fa agna Allah ya same ka a'ilan ai faqiran za iyali ya same ka cikin bukata ga kuma iyalai fa agna sai ya sanya maka wadata so ne ce kaga gashi ashe wadata mutlaka falala ce ce to idan ya faɗa haka ya kuskure domin ne na farko wannan ayar ba ma'anar ta bake domin kace ma'anar ta kenan ta saba ta saba wa waqi'in abinda aka sani na tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi bai taba zama wadaci ba bai taba zama mai attajiri mawadaci wanda yake da ajiyayyun dukiyoyi da kuɗaɗe wanda yake fantamawar shi yake sharhole shi bai taɓa zama haka ya mutu bai bar komai ba ya rayu bai ci abin a zo a gani ba bai sa sutura a zo a gani ba ƴaƴan shi da matan shi ba su rayuwa irin ta iyalan mawadata ba don sun taɓa neman ma cewa su a sayin da za a yi da su ya za a dinga yin wannan zama babu three square meal wata na ba a abinci a yi wata ba a ci ba sai dai a sha ruwa a ci dabino ai ce to wanda ba ta iya ba ta tafi yashi ta zo tana neman a taimaka mata ma da wanda da bawa zai dinga taya ta aiki ɗiban ruwa niƙa sirfe da sauransu ba a samu ba an yi mata aure da ita da mijinta ba su da komai ba su da gidan zama ba su da abinci sai da mutanen madina suka taimaka musu aka aka samu suka sami da za su shiga su rufe asirinsu to kaga duk waɗannan shawahidin da suke nuna cewa annabi bai taɓa zama irin mawadaci da ma'anar wadata ta mai kuɗi ba su kenan wannan wurin ashe ba ma'anar shi bake ko mun gani da aka sai malamai suka ce ma'anar shi fa agnaka amman siwa Allah ya sa maka wadata baka bukatar komai a gun wani sai Allah annabi taba zuwa ya roko ko bara ko ya ce a zo masallaci a tara mai sadaka tunda shine limamin musulmi kuma bai da abinci wannan wadannan musulmai ne marasa kishin limamansu annabi taba irin wannan irin wannan korafin da mutane suke a yanzu ba bai taba yi ba kuma da ya samu Allah Allah yake fito ya raba ya raba har sai sun kare mun karanta hadisi da yawa akan wannan na san kowa ya taba jin irin su da haka ɗaya daga cikin ma'anar shine agnaka amman siwa ko kuma suka ce fa agnaka fa agna ai ma'ana fa agnaka bi khadija sai Allah ya maka falala da wata mata da ta zama maka sila ta wadata ka je ka ci gaba da ibada ka da da'awarka har abinda Allah ya yi zuwa rasuwarta ba ka bukatar sai ka je ka nema ta ɗauke wannan larura wasu kuma suka ce ma'anar shi fa'agna kalbak sai Allah ya sa ma zuciyarka wadata so da ka agna a nan ba ta nufin gina da muka sani na arziki irin na kuɗi a'a gina ne na arziki na juriya da ƙanƙan da kai da wadatar zuci da kau da kai daga abin hannun mutane na fata mun gane fi ma addadahu Allah azza wa jalla ala nabi sallallahu alaihi wasallama min ni'amihi indahu daga cikin abin da annabi Allah ya kirga na ni'imar da yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa inna zalika laysa kama dhanna to in ka zaci haka ka sani da cewa zatanka kuskure ne wa fi hadhihi al-athar allati qaddamna ma yuwaddihu lahu anna al-ghina laysa ma dhahaba ilayhi wa tasabu wadannan misalan da aka kawo na hadisai suna nuna cewa wannan wadatar da ake magana anan ba irin wadatar da kake tsammani bane ba irin fasarar da kake bane bal huwa ghinal qalb kaji shi ma fasarar da ya zaba wadatar zuci ne faman wada Allahu al-ghina fi qalbihi faqad agnahu duk wanda Allah ya sa mai wadata a zuciyarsa to babu shakka wannan Allah ya wadatar da shi wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam agna ibadallahi qalba annabi kuma yafi kowa wato wadata a zuciyarsa da haka yakan yawan cewa mali walid dunya ni ina rana da abin da ke cikin duniya wa qadru ya anhu sallallahu alaihi wasallama bidhalika atharun kathira arwayto hadisi da yawa game da haka tadullu ala ma qulna minha ma rawahu abu huraira daga cikin hadisan akwai abin da abu huraira ya ruwaito kamar yadda yake cikin sayo muslim da muslim Ahmad ibn Hanbal da kitabu Zuhud nashi cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa laysal ghina an kasaratil arab wala wa innamal ghina ghina nafs Annabi sallallahu alaihi wasallam yace laysal ghina wadata ba ita ce an kasaratil arabi ka wadata ta hanyar samun al-arab ana mara'un din fataha shine mata'ud dunya wa hutamuha ababen more rayuwar duniya waɗanda suke gasu nan tarkacen duniya in aka ce kuma ard ard to shi kuma ya zama kayan kasuwanci stock abinda ke cikin shago shine ard ko kuma gabatar da kasuwancin don haka anan ya kamata dauki wasalin ard ne eh annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wadata ba ita ce yawan abun hannu da yawan kama sayar da yawan kaddarori da yawan jari ko abin nan ko shiyas ko makamantansu ko dabbobi ko gidaje da filaye ko manya-manyan kamfanoni ko wuraren sana'o'i da shaguna da filaza da sauransu waɗannan a gurin Allah ba su ne wadata innamal ghina ghinan nafs wadata ta gaske ita ce wadatar zuci domin mutum zaka ganshi yana da irin waɗannan kayayyakin da yawa amma zuciyar shi kuma matalauciya ce saboda kullun nema yake yi sa ido akan abin da na ƙasa da shi ma ya samu rashin imani rashin tausayi matsalul gani babu abin da bai yi na rashin tausayi zai iya shiga kowace almundahana don kuɗin shi su ƙaru bai ci bai sha bai sadaka bai kyauta wani iyalan shi ma da ke ƙarƙashinsa ba sa samu ba sa samu abin da ya wadace su ba sai kama da 'ya'yan masu kuɗi ko iyalan masu kuɗi ba saboda kawai shi da so yake tara da kayi magana ya ce ku ba ku da hankali ba ku san wahala arziki ba ba ku san wahala ne ma bai sa kuke wannan irin kaza kaza kaza da an ce kawo sadaka ko kyauta ko wani taimako ya ce kaji wani zai saboda ni ne banda hankali sai in bada kuɗi a gina masallaci duk sauran mutanen su ba su ba musulmi bane ko su ba sa sallah ko ni kadai ke san aljanna ba za a bayar ba kaga kaga masu kuɗi suna ta yi to kaga wannan bai wadata ba har yanzu yana cikin talauci yana ta tsoro tsoron kada kuɗin su ɗaiɗaice ko su lalace ko a sace su yana ta bauta musu ya zama bawon kuɗin shine wanda annabi ke cewa ta isa abdul dinari kenan Allah ya tsare mu wata riwaya irin wannan daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yake cewa wa an Anas qala qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laysa al-ghina an kathrat al-arad wa innama al-ghina ghina an-nafs yace wala kad ahsana Sa'ad ibn Usman ibn Sa'dan al-Mawsili fi nadmihi ma'ana hadha al-hadith ko mawaki mai suna Usman ibn Sa'dan al-Mawsili ya dauki wannan hadisin ya mai da shi waƙe yana cewa taqanna bima yakfika wasta'mil ar-riba fa innaka la tadri atusbihu am tumsi falaysa al-ghina an kathrati al-mal inma yakunu al-ghina wal faqr min qibali an-nafs yace taqanna bima yakfika ka wadatu da abinda zai ishe ka wasta'mil ar-riba kai aiki da ainihin wato yadda da abinda Allah ya baka fa innaka la tadri dan baka sani ba atusbihu am tumsi shin za ka wayi gari gobe in ka wayi gari shin za ka kai yamma duk baka sani ba falaisal gina an kasaratil mali ita wadata ba wai tsabar tara kuɗi ce wadata ba inna ma yakunul gina wal faqru min qibalin nafsi talauci da wadata na gaskiya a cikin zuci yake wa akhadahu khalil ibn ahmad aidan shi ma khalil ibn ahmad shi ma ya dauki wannan hadisi fa qala fi jawabihi sulaiman ibn habib ibn al-muhallab akwai wani sarki ɗan sarki jikan sarki wani ɗan sarauta sai ya turo ma da khalil ibn ahmad wasu kuɗaɗe yana so ya mushi ya sa shi cikin malaman shi da zasu malaman fada shi da su dinga ba suna zaman majalisi a fada ana tattaunawa shi kuma khalil mutum ne da yake dama sufi ne ba ruwan shi da dukiya inda ake ba da labari kayan shi ya gaggu ne kafa shi fasasshiya baya sa takalmi wani lokaci haka yake yawo baya taja kansa mutane sun yi arziki a duniya da ilimin shi kuma ya rayu ya mutu cikin talauci bai damu da duniya ba aka yi ka cikin tarihinsa to sai wannan sarki ya saba tara malamai da masana a fada shi a wancan lokacin ya da gaskiya abinda sarakuna suke takama da shi da masu kuɗi a ce yan fadaka masu ilimi wanda duk mas'ala in ta zo a nan za a warware ta tare kuke fira da su tare kuke cin abinci to sai ka zama mashahuri a cikin mutane abin abin yabawa to sai gayyaci wannan malami zuwa wannan zaman fada to shine sai malami ya aika mishi da sako a waka yana cewa ablik sulaimana anni anhu fi sa'atin wa fi ghinan ghayra anni lastu dha mali sakhiyun bi nafsi anni la ara ahadan yamutu hazlan wala yabqa ala hali الرزق عن قدر لا العجز ينقصه ولا يزيدك فيه حول محتال والفقر في النفس لا في المال تعرفه كذا يكون الغنى في النفس لا المال يجي ablik sulaimana ku gaya ma sulaiman dan habib dan muhallab dan abi sufra cewa anni anhu fi sa'atin ni na wadata daga abin hannun shi ni ina da ina da farfajiyar da ba sai na zo inda yake ba wa fi ginan kuma ni na wadata daga abin hannunsa ghaira anni lastu ga mali ma ba ina da kuɗi bane wadata zuci ne sakhiyun bi nafsi ni ina da wadatar da nake kyauta daga zuci anni la ara ahadan ya mutu hazlan dan ni ban taba ganin wani ya mutu saboda tsabar rama ita ce ta kashe shi ba wala ya buka ala hali ko kuma wani saboda wadata ya wanzu bai mutu ba ban taba gani ba arrizqu an qadari shi arziki kaddara Allah ne lal ajazu yanqusu gazawar wani ba ta rage arzikinsa wala yaziduka fihi haulu muhtali kuma dan kai wai mai dabara ne ka iya dabara ka iya salon kasuwanci to wannan bai sa arzikinka ya wuce wanda Allah ya kaddara maka wal faqru fin nafs yace talauci a zuciya yake la fil mali ba wai a cikin karancin kuɗi ba ta'rifuhu kaza yakunu al ghina fin nafs lil mali hakanan shi ita ma wadata tana cikin zuciya ne ba tana cikin yawan yawan dukiya ba wa anshada abdullahi ibn muhammad ibn yusuf taqanna bima fataka ولا تيأس لما فاتك ولا تغتر بالدنيا أما تذكر أمواتك yace takanna bima fataka ka wadatu da abin da ya kubuce maka wala tai as lima fataka kar ka zama kana da yanke tsammani saboda baka samu wani abu ba wala taktar bid dunya kar ka rudu da wannan duniya gururinta amma tadkuru amwataka kai baka tuna ƴan uwanka da suka mutu ne abokai da ƴan uwa da iyaye da masoya da malamai da ƴaƴa duk sun mutu baka tuna cewa su sun shude ya kaga bayan su wa qala bakr ibn abi udayna bakr ibn abi udayna yake cewa kam min faqirin ghaniyun nafsi ta'rifuhu wa min ghaniyin faqirun nafsi miskin yace su da dama zaka ga wani matalauci amma Allah ya bashi wadatar zuciya da ka ganshi zaka ga zaka ga alamar yana cikin walwala duk da bai da abun hannu ko kuma ka ga mai wadata amma abin tausayi ne saboda zuciyarsa tana cikin matsanancin talauci wa qala abu umar kana fudail ibn iyad yaqulu innamal faqru wal gina ba'da al ardi ala allah ta'ala yace asalin talauci da wadata ba a gane shi sai ranar lahira bayan an gama gabatar da ayyuka a gaban Allah to daga ne za a gane suwaye talakawan gaskiya suwaye kuma masu arziki na gaskiya Allah ka sa mu tsira ai zaka huwa al faqru haqqan wato wannan shine talauci na gaske wanda za a gabatar da ayyukan shi a gaban Allah ayyukan su zama barna ta yi yawa kafirci ko fasikanci ko munafirci ko laifuffuka sun hana Allah ya masa gafara to wannan shine asalin matarci wa qala mahmud al-warraq al-faqr fi an-nafs wa fiha al-ghina wa fi ghina an-nafs ghina al-ghina al-akbar yace da talauci da wadata a zuciya suke kuma abin da ke cikin zuciya na wadata shine mafi girman wadata man kana za malin kathirin wa lam yaqna fa zakal musiril mu'sir wanda ke da dukiya mai yawa amma bai wadata a zuciya ba to shi wannan shine matalaucin mai kuɗi wa kullu man kana qanu'an wa in kana muqillan fa huwa al-mukthir wanda kuma yake da qana'a koda yana da karancin abun hannu to wannan shine mawadacin matalauci wancan kuma matalaucin mawadaci wa qala mahmud al-warraq aidan ginan nafsi yugniha idza kunta qani'an wa laysa yughnika al-kathiru ma al-hirs yace wadatar zuciya ita ce abinda zaka ji a zuciyarka na wadata in ka zama mai kana'a amma fa komin yawan dukiyarka inda akwai tsananin kwaɗayi ce to wannan baya zama wadata wa qala abu firas al-hamadani ghina an-nafsi liman yakfulu khairun min gina al-mali liman yaqilu khairun min gina al-mali wa fadlu an-nasi fil anfusi laysa al-fadlu fil hali yace gina an-nafsi liman yaqilu wadatar zuci ga wanda ke da hankali khairun min gina al-mali tafi alkhairi fiye da wadatar dukiya wa fadlun nasi fil anfusi falalan mutane tana cikin rayuwarsu ne tana cikin ransu ne laysal fadlu fil hali ba a cikin kamannin su na waje ba wa nabi bakr ibn abi shayba qala akhbarana abu muawiya an al-amash an an khaythama qala qala sulaiman ibn daud alayhi salam sulaiman dan daud yana cewa kullu al-aishi jarrabnahu linihi wa shadidihi fawajadnahu yakfi minhu adnahu yace musu Sulaiman babu irin rayuwar da bamu gwada ba linihi wa shadidi rayuwa mai sauki da mai tsanani fawajadnahu yakfi minhu adnahu sai muka tarar da tsananin da da saukin duka mafi karancin abin da kake bukata zai ishe ka a cikin tsanani da cikin sauki wa an sufyan ibnu uyayna an abi najihin an ibn abi najihin kala kala suleiman ibn daud utina mimma utiyan nasu wa mimma lam yu'tau shi mu Allah ya mana falala ya ba mu irin abin da ya ba mutane kuma ya ba mu abin da bai ba wa mutane ba wa ullimna mimma ulliman nasu wa ma lam ya mimma aliman nasu wa ma lam ya'lam Allah ya sanar da mu abin da mutane suka sani da kuma wanda ba su sani kamar yadda aka sanar da shi limna mantiqat tayr falam najid shay'an afdala min taqwallahi fi sirri wal alaniya ma ba mu ga abin da ya kai tsoron Allah a sarari da a koye daraja da falala ba wa kalimatil adli fil ghadabi war rida ba mu ga abin da ya kai fadan kalma ta adalci a cikin fushi da yarda ba wal qasd fil ghina wal faqr da kuma al qasd wato yin abu daidai wa daida a cikin wadata da cikin talauci qala sufyan wa zadani fihi ibn abi najih qala qala sulaiman la yadurru ma zalika mul ma hadha mulku yace wada sarauta bata da wani bata da cutarwa game da wannan wato sarauta bata da wani cutarwa game da wannan yanayi wal kalamu fi hadha al babi malan yace magana akan wannan babin na nuna tsoratarwa game da biye wa duniya da biye ma arziki da rashin bin Allah a cikin bukatunka na rayuwa ya ce wata ƙasar ƙaula a ce za a ƙididdige zantuttuka wal asar da hadisai fihi game da wannan la sabila ilai abu ne da ba zai yi ba li khurujina bi zalika an ta'alifina ci saboda gashi ya fitar da mu daga asalin magana da ake akan falalan ilimi ya yi dajiya har ya fita daga abu ya ce tugara a bata haka wa amma lahu qasadna zai fitar da mu daga manufar da take cikin wannan littafin wa inna ma hamalana ala an aradna على ذكر ما ذكرنا فيه المعنى الذي اعترضنا مما وصفنا وبالله التوفيق yace abinda ya jamu zuwa ga wannan bujiro da wannan zancen shine abinda aka ambata da gaskiya abinda aka ambata na batun buƙatuwar ɗalibi da mai karantawa da malami da mai wa'azi zuwa ga ya zama mai wadata tashi ta kansa to sai wannan ya kai zuwa ga faɗan falalan neman abinci da falalan neman arziki sai wannan kuma ya kai zuwa ga nuna wa mutane cewa batun falalan neman abinci da neman arziki bai nufin kuma ana cewa kowane irin arziki ka je ka nema ka nemi arziki mai tsafta mai tsarki kuma ka tsaya daidai gwargwado shine ya kai shi ga wannan zancen yace saboda wannan bujirwa da muka yi wa billahi tawfiq Allah ubangiji ya samu dace sai yake cewa albabu thalith wal arba'un ko lokacin yayi to shikenan bari mu saurara anan insha Allah sai mu tashi akan sabon babi idan mun zo babi na al-thalis wal arba'un wanda zai zama shine darasi na 47 insha Allah wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum